Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd barkanmu da komowa a zango na biyu na karatun wani littafi mai albarka manzumatu abu ishaqa manzumatu abi ishaqa al-albiri wanda ake ce mata iyatu al-albiri za mu tashi a wajen kubaiti na nawa ne? 61 na malam ya ce
ولا تقل الصب فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا وقل يا صاحبي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أنشع بعص فيه نفع وأنت نشعت فيه ومن تفعتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتكهتا وأنت حللت فيه وانتهكتا ta ko kuma a shanku wanta hamalta ne ko? na'am malam ya ce wala ta kulis shi ba fi himtihalun kada ka ce tun da nasihar ai muka ce a farko da wadawa ne ake yi iftiradi ne da wadawa da tsoho da saurayi ko? yauwa to tsohon ne ke ta magana ya ce wala ta kulis shi ba fi himtihalun ai fi himajalun na'am kada ka ce fisiba a cikin yarinta fi imtihalun akwai dama a ai a yarinta akwai dama in sheki aya kamin in tsuha wa fakkir kam saghirin qad dafanta kai tunani yaro karami nawa ka turbude yaro karami nawa ka turbude da kai kenan mutuwa ba mi bane ba tsuha bane ana gane da kyau ku zan so mu dan yi gaggawa don mu samu mu kare kamin lokacin sallah to anan sai shiga wani bangare kuma na kamar shi yaron yanzu zai mai da martani ga abin da tsohon ya faɗa masa ya ce wa kulya na su hibal an ta'aula binushika lauli fi'lika qadi nazarta ya ce wa kulka ce ya nasu ya kai mai nasiha ya kai tsoho mai mini nasiha bal an ta'aula binushika nasiha nan da kamin hukai ka hitantanta da ita lauli fi'lika qad nazarta da ka dubi aikin da kake akan sa tuqatti'uni 'ala at-tafriq lawman wa bit-tafriq dahraka qad qata'ta yace kana mini hada shine tuqatti'uni kana mini hada 'ala at-tafriq akan wai ina sakaci da addini lawman hakana zargina wa bit-tafriq dahraka qad qata'ta alhali kai kuma gaba ɗayan lokacin naka ka ta hiyar da shi kai ma a kan da yake da suna a kan sakaci ma'ana kana min hudun ina sakaci da saba-saba da addini alhali kai ga ka tatsuwa shekarun naka gaba ɗaya kai ma ka ta hiyar da su a kan haka wafi shi gani tukawifu mil manaya
dubarar da ya tsaye haka shine kamar idan ya kasance tsoho ne ake ma wa'azi samari ne ake ma wa'azi a yanzu shi kuma yaron in yana maganar kamar wa yake ma wa'azi tsohi yake ma wa'ali ana kan dike ko yace
wa fi shigari tukhawifuni almanaya wa ma tadri bi halika haythu shikhta
yace ina dan karami kana bani tsoro kana tsoratar da ni da mutuwa dan karami da ni kana tsoratar da ni da mutuwa wa ma tadri bi halika haythu shikhta kai kuma kai da ka tsoho baka tsoratar da kanka daga mutuwa baka san halin ka ba kai kai cancanta a tsoratar da kai mutuwa kai da ka tsoha ana gane da kyau ko wa kunta ma'a siba ahda sabilan فما لك بعد شيبك فما لك بعد شيبك قد نكست او جنك نكست yace wa kunta ma'asiba ahda sabila yace kuma ma'asiba lokacin da kake yaro ahda sabila kai kai ne dama ta shirewa fama laka ba'da shaybika qad nakista qad nakasta to me yasa bayan tsuhanka kuma me ke da suna qad nakista ai ma mastaqamta me yasa bayan tsuhanka kai baka baka tsayu ba akan tafarki madaidaici shine annaksu annaksu daga komawa baya ne kai abin da yake ba shi bane gaba wa ha ana lam akhud bahr al khataya kama qad khudtahu hatta ghariqta yace wa ha ana kuma gane ni lam akhud bahr al khataya ban kutsa ba a cikin teku na kurakurai a cikin teku na zunubi kama qad khudtahu hatta ghariqta kamar yadda kai ka kutsa a cikinsa har ka nitse a ciki ma'ana ni ban yi zunubi ban kwashi zunubi irin zunubin da kai ka kwasa ba walam ashrabu humayyan ummi dafrin wa anta sharibtaha hatta sakirta yace walam ashrab humayyan ummi dafrin yace ni ban sha humayya ba ita ce giya umma dafrin ma'ana uwar doyi addafr huwa annafi shine wari kuma ni ban ban sha giya ba uwar doyi wa anta sharibta kai kuma ka sha ta hatta sakirta har sai da kai maye har sai da kai su walam ansha bi'aslin fihi naf'un wa anta nashata fihi wa man tafa'ta yace walam ansha bi'aslin fihi naf'un ai fihi ilmun kuma ni ban taso a zamanin da ilimi ya yawaita ba wa anta nasha'ta fihi alhali kuma ka taso a ilimi a zamani wanda yake da ilimi wa man tafa'ta amma tare da wannan baka amfani da wannan zamanin naka na ilimi ba kamar nan yana cewa yana so ya ja mana kunne ne in ka samu dama ka nemi ilimi tun kamin lokacin da damar za ta me za ta kubuce akwai lokacin da kana son kai ilimi amma me ba za ka iya ba ko kamar rasa wanda zai wanda zai ilmantar da kai kin ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت يتي ولم أحلل بواد فيه ظلم كما ني بان بيابا بان شغبا أتكون كوري واندي كده دوه ma'ana na nuhin ban hwada a cikin kogi na sabon Allah ba wa anta halalta fihi wa anta hakta kai kuma ka biya a cikin sa ka ma yi bai kaɗa ɗoniya ma'ana ka biya a ciki kayi saɓon Allah kayi kayi ma'anar duka ishara ne zuwa ga shi da ya tsufa to saɓon Allah shi ya yi yawa shi cancanta amma wa'adi ba shi da ai yaro ba ne ke sabon sabon shiri لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك قتديت بمن صحبت حقيقة كما كا أبو كنت أعلاما كبارا أي من يمن يمالمي ka yi zama da manya-manyan malumai walam ara kaka ta daita biman sahibta kuma banga ka yi koyi da waɗanda ka abokanta ba ma'ana banga ka yi koyi da su ba wana da kan kitabu falam tujibhu wana ba kal mashibu faman tabahta wana da kan kitabu kuma alkur'ani ya kira ka falam tujibhu sai ba karɓa masa me kiran da yake nihi wa anibu ila rabbikum وأسلموا له يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا معناه شيء wannan وتوبوا إلى الله جميعا قرآن يا كرا كنك توب فلم تجب بك كرب أمسا ونب ونبهك المشيب فمن تبهت كما هرهرة ta faɗakar da kai jeje baka faɗaku ba domin hurhura ita ma mece ce wa'azi ce awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadhir malamai suka ce waje akumun nazir ta ce hurhura hurhura ta zo muku hurhura idan ta fara hito ma fadakar da kai da ke cewa shekaru sun ta yi alama ce ta kabari salamu alaikum
ويقبح بالفتى فعل التصبي
وأقبح منه شيخ قد تفتى يتي ويقبح بالفتى فعل المعاصي يتي ثوري يقبح به فعل التصابي mummuna abu ne a gan shi yana yarinta kun san akwai yarinta akwai samartaka akwai tsuha akwai girma to saurayi mummuna abu ne a ga yana al'amari na yarinta yanzu kaga kaga katon saurayi ya ɗauki ɗan bambo ya tsuda akwai aibi ne ko ba aibi bane yawwa to sai yace wa akbahu minhu shaykhun qad tafatta to mafi muni shine a ce latti yana so ya maida ya maida kansa saurayi yanzu dan Allah kaga saurayi ya kaga tsoho ya ci zanzaro yana zazzabe wando ko ya irin shegen askin na na samari akwai muni ko ba muni da shi da saurayi wanda zai yarinta wani zai zama muni wannan shine kenan ma yi duk wannan jan kunne ne ga zuwa ga sulaci za wanda shekaru suka tafi
ونستكهم لا تهم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا يتي ونستكهم yace kanka ya kamata a ce ka zarga wala tazmun siwaha kada ka zargi wanda ba ita ba
ina da maudu'i a kan akhta'un nasu fi tauki ne kurakuran mutane da to in haka ne ina karatun nan ya kamata mu yanke tashi ko bayan juma'a
wa nafsuka zum wa la tazmum siwaha ka zargi rayuwarka kada ka zargi wani li'aibin don aibi da ta yi fahiya ajdaru man zamamta domin ita ce mafi dacewar wadda ka zarga nan kamar wa'azi ne yake munafa na cewa kahin ka zargi wani akan laihi ka fara me ka fara zargin naka yan magana suka ce laihi tudu ne sai ka taka na wani sai ka take naka kakan gano na wani ko wannan shine kenan وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت وأنت أحق بالتفنيد مني كما كي كي تنتنت بالتفنيد أي باللون كي كي تنتنت دا أزرقا مني يدني domin kai kasuwa walau kunta alladhi balama na takhta kuma da a cikin da hankali da ma zaka min wa'azi tunda kai ba baka ma kanka wa'azi ba shine walau kuntal labiba labiba lama nataqta da kana da hankali da kana da wayo da baka mini da baka yi magana ba ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت
ولو بكت الدماء عليك خوفا كودا كو أشي idanuwanka sun zubar da jini don saboda tsoro da zan bi ka na zunubinka lam a kullaka kad aminta ba zan taba ce maka ba ka amintu ka tsira
wa mallaka bil amani wa anta abdun umirta fama tamarta wala ata'ta
yace wa mallaka bil amani wa anta abdun ta ya za a yi ka amintu alhali kai bawa ne wanda umirta an umurce ka fa ma'ata marta ba kai aiki da abin da aka umurce shine fa ma'ata marta ai ma nafasta ma umirta wala ata'ta kun ba kai da'a ba
فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أنت لجهلك أن تخف إذا وزنت
فقلت من الذنوب كاي نوي دان saboda zunubi ma'ana zunubinka yayi yawa har yayi nauyi walatta taksha li jahlika alhali dan jahilcinka baka tsoro an ta khiffa idza wuzinta akan kaƙin meke da suna baka tsoron kai sakwai sakwai idan aka auna ka ma'ana yana nuhin zunubin ka yayi yawa ka yi nauyi alhali ba ka tsoron a zo a wajen awo ladar ka ta yi sabo-sabo zunubin ka yi nauyi idan kuma zunubi ya yi nauyi sai ina faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Allah kare وتشفق للمصر على المعصي وترحمه ونفسك ما رحمتا
وتشفق للمصر على المعاصي كما كان توسين wanda ya dawama akan laihi wa tarhamuhu ana gane kyau ko wa tushfiqu lil musirri ala al ma'asi kuma kana tausayi akan wanda wanda ya dawama akan sabo wa tarhamuhu kana jin kana kana jin rahamarsa wa nafsaka ma rahimta alhali kanka baka yi ma kanka rahama ba abin da yake nufi shine idan kaga mutum na na laihi har kai masa wa'azi me yasa kai masa wa'azi dan tausayin sa ko dan neman masa me rahama yace to me yasa kai baka ma kanka rahama baka ji tausayin kanka ba kama kanka wa'azi kamar da duk ishara ne zuwa kamin kama wani wa'azi kai kama me kama kanka wa'azi aka ce in kura na maganin zawo ah sai ma kanta ko wannan shine kenan رجعت القهقر وخبت عشوا رجعت القهقر وحبت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت يتي رجعت القهقر كاكومو دبايا دبايا وخبت عشوا انا غان da kyau ko kuma ka rika tahiya ashwa kamar taguwa wadda take makamniya kinan kana ja kana tahiya da baya da baya kana tahiya kamar taguwa wadda take makamniya la'amruka la'amruka law wasanta lama raja'ta na rantse da wanda yake baka rayuwa law wasanta da ka ci gaba da tahiya a haka ma lama raja'ta to da baka komo ba ma'ana idan har ka ci gaba da tahiya a cikin sabo to ba za ka komo ba domin so da in mutum ya saba ya saba da sabo ya saba da laihi zaka ga da kyar da wala hauli yake ne yake bare shi ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت
yake da a ce ma za ka haɗu da ubangijinka ba tare da zunubi ba aka yi maka munakasha ta hisabi aka yi maka binciken ƙwaƙwaf a lahira halakta da za ka halaka me yake so ya nuna mana a ce ma ba ka je a ce ma ka je lahira ba da zunubi ba to in har za a yi binciken ƙwaƙwaf ba za ka rabauta ba domin manzo Allah ce man nuqisha hisaba uzziba duk wanda aka ma hisabi binciken wakaf za a masa azaba to ka je lahira ba zunubi an ce wannan ma in aka maka bincike zaka iya ba zaka tsira ba dan ko baka yi zunubi ba to akwai wata biyayya da kami ba domin abubuwa guda biyu ne ke akan mu nisantar zunubi da kuma mi da kuma yin ibada ko to in baka ma yi zunubin ba akwai wani cikas da aka samu a bangaren mi a bangaren ibada to ina ga wanda ya je da zunubi kuma ga cikas a bangaren ne bangaren ibada ولم يظلم ولم يظلم كفي عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولم يظلم كفي عمل ولكن
bai zalunce ka ba a cikin wani aiki sai dai ma'ana ko da Allah ya maka hisabi ya azabtar da kai bai zalunce ka ba a cikin aiki walakin asirun an taquma bima hamilta bima hamalta sai dai abu ne mai wahala ka iya tsayuwa da abin da aka dora maka ma'ana da Allah zai azabtar da kai ko da baka zo da zunubi ba to bai bai zalunce ka ba domin in an samu cikas a wajen zunubi in an samu babu zunubi to a wajen ibada da wuya ka iya yin dukkanin abin da Allah ya ne ya dora maka ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى يتي ولو قد جئت يوم الحشر فردا da a ce za ka zo a ranar alkiyama kai kadai shi ne yawon hashir wa absartal manazila fihi shatta kaga gidaje na aljanna iri-iri لأعظمتن ندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت يتي لأعظمتن ندامة دا كا جرم من ندامة أنا قاين لك يقول لهفا على ما في حياتك قد أضعت dan saboda da na sanin shine lahfan dan saboda da na sanin abun da ka bata a duniya abun da yake nihi anan shine ko da a ce kayi aikin kwarai ka je a lahira ko da a ce ku an saka aljanna sai ka yi da na sanin lokacin da ka bata a duniya don manzo Allah yace za a samu za a daukar za a samu tun a dan aljanna aljanna idan ya ga gidajen wanda suke sama gare shi sai ce ina ma a ce a duniya na ƙara aikin da na yi don me don in kai ina in kai wancan mataki dan aljanna ma ya yi nadama ina ina ga dan wuta Allah ka kare تفر من الهجر وتتقيه فهلا من جهنم قد فرغتا
yace kana gudun zahi shine alhajir kana gudun tsananin zahi wa tattaqihi kuma har ma kana neman ka kare kanka daga zahi fa halla min jahannama kad fararta ina ma a ce jahannama ce kake ma kokarin gudu ina ma a ce jahannama ce kake kokarin kare kanka daga ita ba haka muke ba idan zahi ya zo kowa na kokarin ya samo venti a samo eci in masu kuɗi ne ko a samu ruwan a zamna don kadai kada a ji zahi ina ma a ce zahir lahira ne kuke kare kanku wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra kahire suka ce kada ku je yaki cikin zahi sai Allah ya ce musu kace musu wutar jahannama ita ce zahi
ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذقتا yace wutan nan ho wadda azabar ta mafi karan mafi karanci ba za ka iya jure mata ba walau kuntal hadida ko da ko a ce kai ne ƙarhe la zubta ne aka saka azabar wutar jahannama mafi karamta sai ka narke ai kun san azabar wuta mafi mai azaba mafi karamta a wuta kun san shi ko shi ne wanda za a dora a bisa kan garwashi na wuta a dora shi a bisa kan garwashi sai kasance kamar yadda ka san tukunya yan azata a bisa kan me gawayi abin da ke cikinta yana me yana tafasa amma ita kunya bata kone ba to haka ita ce azaba mafi karanta a wuta to yace ko wannan azabar mafi karanta ta wuta ba za ka iya jure ma ba shine manzo Allah yace mutumin da za a ma irin wannan azabar ta aza shi saman garwashi da wuta wutan na bugun shi jikinsa yana tawarwasa zai rika tunanin shine hi kowa tsananin azaba alhali kuma shine azaba shi ta hi kowace ne sai kowace sauki ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت يجي ولا تنكر kada kai inkari fa innal amra jiddun domin al'amari ba na wuta al'amari al'amari na gaskiya ba na wasa ba walaysa kama hasibta wala zananta bayan da kake tsammani ko kai zato أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا أنكم وقع أبو بكر إيه صهو يأكم وقع مغانا أنا أغنى كيوكو يزو أين دي إفتراضي أي مكتي صهو شينيكو يزو ديك da tsohon ne kara nasiha sai ne sai yaron ya ɗauka to yanzu tsohon ya ɗauka magana ya ce ababakarin ka shafta akalla aibi abubakari kashafta akalla aibi ai aibin da ka faɗi nawa kaɗan ne wa aksaru wa aksarahu wa mu'zamahu satarta mafi yawan sa ana ganda ko mafi girman sa ka ka suturta sa baka gani ba ai kun gani daga cikin zulumin ya ta ya shagi yago to yace duk abin da ka faɗi kaɗan ka faɗi to ku bar ku bar ma ku zo ku ji wata magana da zai faɗi
فقل ما شئت في فقل ما شئت في من المخادي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القلب وإن بعدها وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيها قد غرست وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت
yace fa kul ma shi'ta fiyya min al makhazi Abu Bakari fadi abin da kake so game da ni na aibi na zunubi da nayi wada'ifa kai lillin kama abin da ka faɗi fa innaka kad sadaqta domin ka faɗi gaskiya ba ni da ta cewa barawo a hannun mata wa mahma ibtani fa li farti ilmi kuma duk aiban tanin da kai ana gane da ke ko fa li farti ilmi bi batinihi ka annaka kad kad madahta yace duk aiban tanin da kai yace fa li farti ilmi bi batinihi a iya sanin da nayi ana gane da ke ku game da abin da yake tare da ni ka annaka qad madahta to kuma ma yabo na kai ma'ana yace laihin da ka faɗi nayi in aka kwatanta ta da abin da asalin laihin da nayi wanda ni na sani na boye to kuma ma yabo na ne kai ba su kun gane ba da jawo kawai mutum ne shigo gida yayi ma ɗan gidan huwaɗe ya kashe ta kuma ya yi swata kuma ya tsere sai ka ce a ai an ba an kama barawo to ai nan yabo ma kai ko ba an kama barawo ba an kama dan ta'adda kwarto an gani dan hushi da makami amma in kace barawo ka rage mishi to shine abin da yake mishi anan
yace fala tarudal ma'aib fa huwa arun azim yuritul mahbub makta kage inda ake wa'azi ko kan mutum dan ya ga aibinka ka fasa gaya masa gaskiya ya ce amma biyan da ka aibanta ya ce falatar da ma'ayib fahuwa awon ya ce e na san na yi abin da ka faɗi amma hiye da wannan amma ni dan na yi kin ne nake jan kunnuwanka kada ka faɗa a cikin irin abin da na faɗa ya ce falatar da ma'ayib fahuwa awon kada ka yarda da zunubi shine al-ma'ayib al-khataya kada ka yarda da zunubi fahuwa arun domin shi muni ne azimun muni ne mai girma kwaruwar kanka ce kake kwaruwa mai girma yurithul mahbubi maktan wanda yake jayo ma masoyi kiyayya ma'ana zunubi yana jayo mutane su kika
ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا yace wa yahwi bil wajihi yahwi ay yusqit al wajih shine babban mutum shine wa yahwi bil wajihi min as-surayya shi zunubi yana sa babban mutum yana kado babban mutum daga as-surayya as-surayya ita ce tauraruwa da take sama ana gane da ku zunubi yana kado babban mutum daga tauraruwa ta sama wa yubdiluhu makana al-fawqi tahta ya juye sa daga matsayi da yake da shi na sama zuwa matsayi na ƙasa ma'ana ya kaskantar da shi كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك, وتجعلك القلب وإن بعدت
كما يندبي يا الله تبدلك الدراري تنا تنزى مك الدراري شيء المكان العالي كما يندبي يا الله تنا تنزى مك ولي ندوكك وتجعلك القريب وإن بعدت كما تسنيا كما كسنشي كودا كو أتي نيسكتي idan kana biyayya ga Allah Allah zai kusanto da kai kuma Allah zai kusantar da mutanen kirki zuwa gare ka wa tanshuru anka fi dunya jamilan wa talqa albirra fiha haythu shi'ta
yace wa tanshuru anka fi dunya jamilan ayyukan alkhairi biyayya ga Allah zai yada alkhairi dangane da kai zai yada kyaukyawan abu dangane da kai wa talqa albirra fiha haythu shi'ta kuma zaka hadu da alkhairi a duk inda ka kasance in ka kasance mai biyayya ga Allah to alkhairi zai yadu game da kai kuma duk inda ka zo zaka hadu da mi zaka hadu da alkhairi innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda mutanen kirki Allah yana sa musu soyayya duk mutumin kirki sai ka je yana son shi
وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وتمشي في مناكبها عزيزا kuma ka yi tahiya a ban ƙasa azizan kana da ɗaukana da buwaya wata jinil hamda fi ma kada garasta kuma ka ja ma kanka yabo da godiya don saboda abin da ka shibka ma'ana ka girbi yabo da godiya don saboda abin da ka shibka na biyayya ga Allah wa anta al'ana lam tu'raf bi'aibin wa la dannasta thawbaka murna shata yace abin da yasa kai nake maka wa kai nake maka wa'azi kai matashi anta al'ana lam tu'raf bi aibi kai yanzu ba a san ka ta shahara da wani zunubi ba da wani laifi ba wala dannasta saubaka muzna shata kuma baka lalata kayanka ba baka lalata tufafinka ba tunda ka tashi ولا سابقت في مي ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنه عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والشبنتا وخالتهم وزايلهم حذرا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا, عم إلا إن عصمتا ومن لك في زمان ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا yace wala sabaqta fi maidani zurin kuma bakai gogoriyo ba fi maidani zuri a cikin fage na zur ma'ana yana nufin fage na sabon Allah wala awda'ta fihi wala kababta kuma baka bar baka aje wani abu a ciki ba wala kababta kun baka yi gogoriyo ba shine al-khabb kamar da yazo a hadisi manzo Allah yana al-khabb inda al-ashwaq ko inda inda tawaf yana yin sauri sauri kenan baka yi gudu ba a wajen sabon Allah kun baka yi gaugawa ba a ciki
فإن لم تنعها فإن لم تنأ فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت يجي فإن لم تنأ فإن لم تنأ عنه نشبت فيه فإن لم تنأ أي فإن لم تنهى فإن لم تنتهي عن الذنوب إذا بك بر ذنوبي با نشبت فيه تو ذاك ذاك سابع أتكنسا أي تعودت به idan baka bar zunubi ba to zaka saba a ciki wa mallaka bil khalas idan nashifta kuma waye isa ya kubutar da kai daga zunubin nan in ka saba kamar yadda muka faɗi a baya zunubi in ka saba da shi wallahi yana wahalar ka me yana wahalar ka bari shi yasa da ka fara wani laifi ka san laifi kake kai kokari ka bari dan in ka saba bari me yake yi wahala yanzu mashaya taba nawa suke suna son su bari wallahi akwai wani bawan Allah da yake mini malam da Allah amin addu'a in bar shan taba nayi nayi in bari na kasa bari kuma wallahi na tashi mutumin kirki ne in zai sha ma da boye yake sha ana gane da kyau wallahi haka yake ce kuma ni na tabbata da yana so ya bari to amma ya saba haka zaka ga wani mutum mai biyar mata jima wanda zaka gani barin sai ya mishi ne barin sai ya mishi wahala in ka saba da ƙarya ana ganin da ke ko to zaka gani sai ka yi ta ko mi ilimin ka ko ina da wani bawan Allah da muke tare da shi wallahi ma ilimin ne amma in ya sharara maka ƙarya sai ka duke kai kai da azama kai ke yin kumiya kun babban mutum ya shahara an saba kun ana ce sa shi yasa yake cewa yake kai kokari ka bar zunubi kun baka saba da shi ba yace domin in ka saba wa zai kubutar da kai in ba Allah تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت
yace zaka lalata tsarkin da make gare ka in kana zunubi ka annaka qabla zalika ma tahurta har ma ka kai ma kaman azaba ka tsarkaka ba وصرت أثير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وقد أسرت
yace وصرت أثير ذنبك في وثاق yake in ka saba da zunubi to za ka kasance ga wannan zunubin kamar ɗan kaso ne da aka ɗame wa kai falakal fikaku idza usirta to ya zaka ga tsiratar da ka kuma an kama ka an kulle dan duk suratar da mu ne ke akan dawama akan me akan me akan zunubi kamar yanda ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla to haka abghadu dhunubi ila Allah adwamuha wa in qallat zunubin da Allah ya so shine wanda mutum ya dawama akai komi komi karantarsa ana gane da kyau ko Allah ya kare mu fakhaf abna ajinsika wakhsha min nasu in baku akwai labarai da yaran tattara da mubarak lokaci bai isa musamman kuma yanzu ma kira da akwai hudu ba hudu ba ko tana bukatar shi tana bukatar shi balle ba ba takarda ke ganin ta kallo bacin kai ne ina yana bukatar mutum ya danyi shine na'am ina ne
فخب أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والشبنتا فخف فخف أبناء جنسك واخش منهم كجي tsoron أبناء جنسك yana nufin mutane kaji tsoron mutane wakhsha minhum ana gane da kyau ko ka ƙara tsoron su kama takhsha ad-daragima wash-shabanta kamar yadda kake tsoron zaki shine daragim da ash-shabanta ita ce damisa
wa khalitu a
mun tsallake eh wanne muka tsallake a mun fassara shi mun fassara shi
wa khalituhum wa zayinhum hizaran wa kun kasamiri idza lumista yace wa khalituhum ka takudu da mutane wa zayinhum kuma ka rabu da su hizaran tare da kahwa kahwa ka hadu da su a rabu lahiya tare da kahwa kahwa wa kun kasamiri idza lumista ka kasance kamar samiri idan aka tabe ka fa inna laka fil hayati an taqula la misas samiri azabar da Allah ya masa shine bai iya bai iya hada jiki da kowa abin da yasa Allah ya masa wannan azabar kuma dalilin shi suka bace ko to sai Allah ya haramta masa ya jagudu da mutane gudun mutane yake da ka kuso kusa shi la misas la misas kaka shahidi me yasa Allah ya masa wannan azabar dan ka gobe ya batar da wa ya batar da wasu ana gani da kyau ko to yace idan ka kasance a cikin mutane la misas ma'ana in mutum ya yi nubuwa toka da sharri nesantar shi
wa in jahilu alayka faqul salamun la'allaka sawfa taslamu in fa'alta
wa in jahilu alayka idan suka maka wauta suka maka shirme suka ja ka fada faqul salamun kace musu aminci la'allaka sawfa taslamu in fa'alta domin in kai haka to zaka rabauta wannan kuma ishara ne zuwa ga ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla wa idha khatamhum al-jahiluna qalu salama
ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن أسمت ومن لك بالسلامة في زمان تيا ذاك إيا ككبتا ككبتا دكنك أولي زامني ينا منه أولي زامني وند شري يوا تنال العصم wanda kun ba ta yi wa a ce ka samu al'isma ya ke cima al'isma shine mutum ya kasance baya laihi ma'ana ya za ka yi ka kubuta daga yin laihi a zamanin da shirri ya yawaita illa in usimta inda ba Allah ya baka kariya ba ana gane da kyau ko wai zamanin sai yake faɗin wannan to ina ga wannan zamanin namu na internet darasinmu na yau insha Allah zai kasance akan internet da tele in Allah ya so a ina ne za a yi karatu? ya abba aji ko? insha Allah na ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت
ولا تلبس بحي فيه ضيم لا تلبس بحي فيه ضيم kada ka zamna a wuri wanda a cikinsa akwai sabon Allah yumitul qalba domin wannan yana kashe zuciya illa in kubilta sai in dai waɗa mai ka aka yi ma'ana duk inda ka ga ana saɓon Allah to kada ka zamna in dai ba ɗa mai ka aka yi ba in ba haka ba zuciyarka za ta me za ta mutu domin yawan kallon ana saɓon Allah shi ke sa zuciyar mutum ta mutu ya ga saɓon Allah ba mi ba ba komai ba وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن برقت قد شرقت
يتي وغرب كي باقنش كي بلاغرو fattagarrubu fihi khairu domin balaguro akwai alkhairi a cikinsa ka kaura domin kaura akwai alkhairi a cikinsa wa sharriq in baliqi ka kad shariqta ana ganin da ke ku ko kuma kai gabas in kana ganin gabas can yahi alkhairi shine ma'ana in baliqi ka kad shariqta ban san ko ana ganin da kyau ba ina gharrib fattagarrubu fihi khairu ya zo a cikin mai da suna abu ya cikin al'imamu shafi yake cewa tagarrab anil autani fi talabi al'ula wa tafir fa fil asfali khamsu fawaidi tafarruj hammin wa iktisabu ma'ishati wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi kina at-tagarrub yana nufin at-safar ka rika kaurace ma mutane domin kaurace ma mutane ya yi alkhairi in kuma kaga gabas ta yi alkhairi to eh gabas ma'ana yana nuna da duk inda kaga ya yi alkhairi to eh can
فليت الزهد في الدنيا قبولا لأنت بها الأمير إذا زهدت yace falaita zuhudu fi dunya qumulan yace shi zuhudu an san zuhudu ko gudun duniya shi gudun duniya ba kumul bane ba wai kaskanci bane la'anta biha al-amiru idza zahitta kai bari ma dai in kai gudun duniya to kai ne ma sarki kenan mai gudun duniya shine sarki in ji malam ولو فوق, ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت ولو فوق, ولو فوق, فوق, الأم ولو فوق الأمير تكون فوقا yake da ma a ce walau fokal amiri ta kunu fokal da a ce akan shugaba akan sarki akwai abin da ya ɗaukaka sumuwan wartifa'an kunta anta to da kai ne ma'ana da a ce a duniya akwai abin da yi sarki ɗaukaka sarauta ɗaukaka to kai ne a wannan matsayin kai mai gudun duniya
fa'in faraktaha wa kharajta minha ila dari salami faqad salimta domin idan ka rabu da duniya wa kharajta minha ka huta daga cikinta ila dari salami zuwa ga gida na aminci faqad salimta ka kubuta ina nuhin daru salam ina ne aljanna ko ma'ana domin idan ka bar duniya idan ka yi gudun duniya to ƙarshen ka shine aljanna idan kuma ka je aljanna kame ka rabauta wa in akramtaha wa nazarta fiha li ikramin fa nafsaka qad ahanta yace wa in akramtaha ita duniya in ka girmama ta ka karrama ta wa nazarta fiha kuma kai dubi li ikramin dubi na karramawa da girmamawa فنفسك قد أهنت توراي وركتك كسكنتر
جمعت, جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتها يتي جمعت لك النصائح فامتثلت فامتثلها نا تترامك نسيهوه فامتثلها أنا قاعد نشوفه هي أيكي دمي هي أيكي دوانا نسيهوه شيني فامتثلها hayataka fahiya afdalu mamtasalta domin in kai aiki da ita a rayuwarka to shine mafi alkhairin abin da zaka zaka mikir suna zaka yi aiki da shi
wa tawwaltu al'itaba wa zidtu fihi kai nan wai iske na karanto shi duka ba karanto shi duka ba ko to ku bari mu kare shi mu karanto daga farko sai karshe ma
نعم وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أقلت يتي وطولت العتاب وزدت فيه نا تويت هدا أتشون ونن بيت التكم وزدت فيه كيما نا قارا أتشي لأنك في البطالة قد أقلت أبن دي ساني هكا دن سبو دكي أوجا كشواندو كايا ويتين هكا معنا دن سبو دكايا ويتين أبن بابا أنفاني ولا يغررك تقصيري وفهمي وخذ بوصيتي لك إن رشدت
yace kada ya rudar da kai taqsiri wa sahwi ana gan da ke ku kurakuran da nake yi wa sahwi da kuma wasar da ni ma nake yi wa khudh bi wasiyati kai dai kai aiki da wasiya ta laka gare ka in rashatta in dai har kana son ka saka shirya me yake nuhi anan yana nuhin abinda ƴan magana suke ce ma malam kai aiki da maganar sa kada kai aiki da mi da aikinsa ko haka suke cewa ko ko da ke wannan maganar laishat ala itlaqiha kun bai kamata a ce malami ya yarda da haka ba wai malami ya ce ai aiki da abin da yake faɗi kada aiki da maganar kada aiki da aikin sa to aikin banza ne ana gan da ke ko domin wa'azi mafi girma shine kai magana kuma aga kana mi kana aikata sa shi yasa da'awar manzon Allah ta mi ta yadu ta amfana duk malamin da kaga da'awar ta yadu an amfano da shi to in ka bincika sai kaga aikin sa da maganar sa suna mi suna tahiya tare kenan dai a takaice anan yana muhim idan mutum ya maka wa'azi dan kaga shi ya saba ma abin da ya wa'azin kai dai kai aiki da mi da wa'azin domin abin da ya faɗa ba waye faɗe sa Allah da manzo suka faɗi shi kuma aikin sa shi yayi to riki abin da ya faɗi وقد أردفتها تسعا حسانا
وكانت قبل ذا مئة وستا يتي وقد أردفتها تسعا هتانا يتي أردفتها تسعا هتانا na ƙara shi ne arzaftu na ƙara a kan wannan baitutukan tis'an hisanan baiti guda tara masu kyawu wa kanat qabla da mi'atan wa sittan domin kamin wannan ɗari da shidda ne kun san me yake nufi yace farko da ya rubuta wannan kasidar baiti ɗari da shidda ne daga baya sai ya ƙara baiti guda tara sai shi nawa kenan hmm? ha? ɗari da nawa anya ya ce horko ɗa sha shidda ko? ɗari da shidda ɗari da shidda aka ƙara nawa aka ƙara tara ha yawwa ɗari da sha biyar ne ɗari da sha biyar ne na'am ɗari da sha biyar ne
وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا
يتي كي ثلاثي على تمام الرسل ربي ana gane ki ko kai salati cikakke akan manzannin ubangiji na wa itratihi karima a wa salli ala tamamir rusuli rabbi kai salati akan na karshen manzannin ubangiji na shine tamamir rusul ina nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai salati akan na karshen manzannin annabi na hausa suna zan karin magana suka ce karamin su babban su muhammadu karamin su babban su ana gani da kyau ko wanda wajen tsara wannan daura gaskiya na sun yi mata tsari ne mai yawa to kasancewar wasu abubuwa da suka gito shi yasa na so baitutukan duka in yi kokarin kawo karin magana da yake da alaka da kowanne baiti kun san ina da rubutu da nayi littafi da muka rubuta hikimar magana a cikin karin magana al-hikmatu fil amsalil hausawiyya to akwai karin magana sosai wanda muka hada wanda suna da alaka da addini sosai wanda yanzu na daga cikin manhajin da muke wata muna wa'azi sai mu yi shi kawai a cikin karin magana kamar yadda malamai za su ɗauko waƙe su yi wa'azi da waƙe mu kuma hausa an san mu da karin magana ko mu kuma sai mu yi wa'azi da me da karin magana amma da mun yi wata muhadara mai taken nasaihun لتربية الأبناء في الأمثال الهوسوية نتيوهي game da tarbiyyar yara a cikin karin magana akwai wata muhadara kuma da na shirya ita agadar zamu yi ta ita kuma durusu tauhid fil amsal al hausawiyya darussan tauhidi a cikin karin magana ana ganin da ke ku bangaren mata su kuma muhadara su ta gobe za ta kasance a nasaihun lil mu'ashara az-zawjiyya fil amsal al hausawiyya na ciwohi dangane da zamantakewar aure a cikin karin magana ana gane da kyau ko duka wannan wannan yana daga cikin hanya ta udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana a rika canza wa mutane yanayi na yanayi na nasiha sai yasa zaga malamai wasu wataran su su yi waƙe wataran su yi kissa wa'azi a cikin kissa wataran su yi wa'azi a cikin tambaya tambaya ce za a maka amma kuma me yake so a isar maka wani wa'azi ake so a isar maka wannan shine kenan to sai ce wa itratihi alkarimati ma zukirta da kuma itratihi itrakin sa shine ma'ana dangin manzo al aluhu kamar alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace alayen sa anan hammatan suna shiga kenan dangin sa da iyalansa da kuma ƴaƴansa alkarima wanda suke masu karamci ma zukirta a duk lokacin da ka kai salati ma'ana a duk lokacin da kai salati ga manzon Allah to ka hada da me ka hada da iyalinsa asali ɗan shi'a su ne suka sahara da su yi salati ba su hada da alayen manzon Allah ba kenan za ka salati ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa alihi ka ƙara ma da sahabbai wa sahabihi ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice nan muka zo ƙarshen wannan wannan abiya cikin uwa masu girma wallahi wannan kasidar gwalagwalai ne na hikimomi a cikinta yana da kyau kowa in ya koma gida ya zauna ya ƙara nazarinta ya rika tadabburin abubuwan da ke a cikinta kuma ka hidda wasu baituttuka masu muhimmanci ka haddace don saboda nan gaba ku ne za ku yi da'awa
dan yana daga cikin ku abin da yake ƙara ma wa'azi mege da suna armashi kana yi kana sakko abiyat na shi'ar na malamai zaka ga mafi yawan malamai sun yi rubutu sun kawo wannan abiyatu shi'riya hatta a hadisi ma zaka ji an kawo abiyat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba istishhadi da baiti na mege da suna na ɗaya daga cikin ma shu'ara'ul jahiliya ana gane da kyau ko wannan shine kenan na'am mu karanta da harko sai karshe da waƙe ko a barku haka nan aha da ayi nishadi ko to masha Allah eh ina ji miyan nan nawa kamar ya bushe to kenan miki da za a yi to malam ali ka tsaida muna wannan shi take miki bidiyo mai zaman kanshi sai ya kasance ko kuma kana igunci shi daga baya da yake aikin kare a bar shi kenan sai a gunce shi daga baya to wannan zamu yi ta kenan daga farko sai karshe inda a studio ne za ta yi za ta yi dadi sosai za ka yi daban to shi ke ta bari in sha ruwa kenan
فائية أبي إسحاق الإنبيري يقول الشاعر في مطلئها والقصيدة على بحر الوافر
مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول تفت فؤادك الأيام فتاه وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل أكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيت بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غطها ويهديك الطريق إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلم حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأتا وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا إذا ما لم يفلك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما علمتا وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد استفلتا فرجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتا ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمتا وما يغنيك تشيد المبني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا وما احتفظت أفكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضتا وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت, وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن لبستها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا ترد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد بما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا ولا تخزن على ما فات منها إلى ما إذا ما أنت في إذا ما أنت في أخراك فستا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع الصفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم خللتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا فما بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا أتاه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرتا تقطعني على التفريط نوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وتدري, وتدري وما تدري بحالك حيث شختا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما, كما قد قدته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم ذفرا وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفحتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ضم لا تضم سواها لعيب فهي أجدر من ذممها لعيب فهي أجدر من ذممتا وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقتا ولو بكت الدماء ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهقر وخبثت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب ونقشت الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عثر أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الحشر فرضا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد عضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا أبا بكر كشفت عقل عيبي وأكثره ومعصمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مختا ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الداعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئتا وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيها فيما قد غرستا وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنع عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أصير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا وكيف لك الفكاك وقد أسرتا فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والشبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالتامري إذا لمستا وإن جهلوا فقل وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلتا وغرب فالتقرب فيه خير وشرق إن برقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق, ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنتا جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا ولا يغررك تقصيري وتهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وتسعا وصل على تمام الرسل ربي وإثرته الكريمة ما ذكرتا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.